بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مسكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan ma'anonin hadisan littafin riyadu salihin idan ba manta ba a darsan da suka gabata mun faro bayani akan babin raja mana babin da yake bayani akan mahimmancin ƙaunar rahamar Allah subhanahu wa ta'ala mun kai ƙarshen babin ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara lokaci halarsa a yau za mu ci gaba daga babin da yake gabansa na'am
قال رحمه الله باب فضل الرجاء
babin da yake bayani akan falalar ƙaunar rahamar Allah da gafararsa.
قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a lokacin da yake ba da labari game da managarcin bawa.
وأفوض أمري إلى الله Ina miƙa al'amari na zuwa ga Allah.
إن الله بصير بالعباد Tabbas Allah mai gani ne ga duk abin da bayi suke aikatawa.
فوقاه الله سيئات ما مكروا Sai Allah maɗaukakin sarki ya kare shi daga munanan makircin da suka ah, ƙulla.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa
قال الله عز وجل allah mai girma da buwaya yana cewa
أنا عند ظن عبدي بي
ina nan daidai inda bawa na ya zaci ni وأنا معه حيث يذكرني ina nan inda bawa na ya ambace ni
والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح
na rantse da allah allah maɗaukakin sarki ya fi farin ciki da tuban bawansa fiye da ɗayanku wanda ya samu dabbarsa da ta ɓata a tsakiyar daji ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا duk wanda ya kusance ni da taƙi to zan kusance shi da zira'i ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا duk wanda ya kusance ni da zira'i to zan kusance shi gwargwadon tsawon mutum
وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول idan ya kusanco ni ya gabato ni yana tafiya ni kuma zan gabato shi ina sauri متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaita
وفي رواية في الصحيحين وأنا معه حين يذكرني a wata ruwaya ta sahihai ni ina tare da shi lokacin da ya ambaci وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول an karɓo daga jabir ɗan abdullah yana cewa ya ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kafin ya mutu da kwana uku yana cewa
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل kada ɗayanku ya mutu face yana kyautata zato ga Allah maɗaukaki رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أنس رضي الله عنه قال an karɓo daga Anas Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa قال الله تعالى Allah yana cewa يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ya kai ɗan adam matuƙar karo ne kuma kai fatan alkhairin da yake wajena to zan gafarta maka kuma ba zan damu ba
يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ya kai ɗan adam idan da a ce zunubanka za su kai girgijen sama kuma ka nemi gafara ta to da na gafarta maka
يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ya kai ɗan adam inda a ce za ka haɗu da ni kana da zunubai waɗanda sun kai cikin ƙasa sannan ka haɗu da ni baka shirka da Allah da komai ba to da na zo maka da cikinta na gafara
رواه الترمذي وقال حديث حسن an rawaito shi daga turmuzi kuma shi turmuzin ya ce hadisi ne ingantacce باب الجمع بين الخوف والرجاء babin da yake magana akan haɗa wa tsakanin tsoron azabar Allah da kuma fatan rahama samana kada mutum ya zama da'iman kawai yana fatan rahama kada kuma koyaushe ya zama yana tsoron azabar Allah ya zama tsakatsaki yana tsoron azabar Allah kuma yana fatan rahama Allah
اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا
malam yake cewa ya kamata ka sani cewa abin da aka fi so ga bawa idan yana lafiya kalau to ya tsaya tsakatsaki tsakanin tsoro da kuma fatan rahamar ubangijinsa ويكون خوفه ورجاؤه سواء وفي حال المرض يتمحض الرجاء idan kuma yana halin rashin lafiya to sai ya yi ƙarfafa fatan rahamar Allah maɗaukaki وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك akwai ƙa'idojin shari'a daga littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke ƙarfafa haka قال الله تعالى Allah maɗaukaki yana cewa فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون babu wanda yake amincewa makircin Allah sai waɗanda suke masu asara وقال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون Allah maɗaukacin sarki yana cewa babu wanda yake yanke ƙauna daga alkhairin Allah sai waɗanda suka kafuta.
وقال تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم Allah ta'ala yana cewa tabbas Ubangijinka ne saurin uquba ne kuma tabbas Ubangijinka mai yawan gafara ne kuma mai yawan rahama ne.
وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم Allah ta'ala yana cewa tabbas waɗanda suka yi nagarta suna cikin ni'ima tabbas waɗanda suka aikata ayyuka marasa kyau suna cikin wutar jiri
وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية Allah yana cewa tabbas dukkan wanda ɓangaren ayyukansa na lada ya zama ya yi nauyi to tabbas yana cikin rayuwa yardajiya
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية kuma dukkan wanda ayyukansa na sharri suka yi rinjaye to tabbas uwarsa ita ce hawiya
وما أدراك ما هي نار حامية me ya sanar da kai abin da ake nufi da hawiya wata wuta ce wacce take tana da zafi tana da ƙuna
والآيات في هذا المعنى كثيرة ayoyin da suka zo akan wannan ma'anar suna da yawa فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقرونتين أو آيات أو آية
mafi rinjayen ayoyin alkur'ani za ka ga tsoro da kuma fatan rahamar Allah yana haɗuwa a aya ɗaya wani lokacin kuma ka ga ayoyi guda biyu a haɗe ko kuma sama da haka mana wata aya tana magana akan fatan rahamar Allah wata kuma tana magana akan jin tsoron azabar Allah
وعن أبي هريرة رضي الله عنه an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد idan da a ce mumini ya san uƙubar da Allah maɗaukakin sarki ya tanaza to babu wanda zai yi fatan zai shiga aljanna
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد idan kuma da a ce kafiri ya san abin da yake wajen Allah na rahama to da ba wani kafiri wanda zai yanke ƙauna daga rahamar Allah رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه an karɓo daga abu sa'idin al-khudri Allah ya yarda da shi
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka ɗauki jana'iza za a tafi da ita kabarinta to idan ta kasance manazarciya ce za ta dinga cewa ku gabatar da ni ku gabatar da وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صائقا idan ta kasance mutumiyar banza to da ta rinka cewa ya kai canta ina za ku tafi da ita kowa yana jin sautin da take faɗa in banda mutum inda a ce mutum zai ji sautin ta to da ya halaka رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال an karɓo daga abdullahi dan masudin allah ya ƙara yarda a gare shi yana cewa
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yana cewa الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك aljanna ta fi kusa da ɗayan ku fiye da hancin takalminsa ita ma wuta haka ta fi kusa da shi fiye da ah, hancin takalminsa ma'ana koyaushe zai iya aikata wani ɗan ƙaramin aiki ya jawo mai shiga aljanna kamar yadda zai iya aikata wani ɗan ƙaramin aiki ya jawo masa shiga wuta رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه babin da yake bayani akan falalar yin kuka saboda tsoron Allah da kuma fata da shauƙin haɗuwa da shi.
قال الله تعالى Allah yana cewa, ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا suna faɗuwa akan haɓarsu, suna yin kuka, shi kuma wannan kukan sai ya sa Allah ya ƙara musu tsoronsa da kuma ƙasƙantar da kai zuwa gare shi.
وقال تعالى Allah yana cewa, أفمن هذا الحديث تعجبون yanzu saboda wannan zancen kuke yin mamaki وتضحكون ولا تبكون kuke yin dariya ba kwa yin kuka وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال an karbo daga abdullahi dan mas'ud allah ya yarda da shi yana cewa قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن
annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce min karanta min alqur'ani قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل sai na ce ya manzan allah yanzu na karanta maka alqur'ani tare da cewa kuma kai aka saukarwa da alqur'anin قال إني أحب أن أسمعه من غيري sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce aini ina so in ji alqur'ani ne daga wani na فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا yace sai na karanta masa suratul nisa har na zo kan wannan ayar wacce take cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida to yaya kuma idan muka zo da mai shaida daga kowace al'umma kai ma muka zo da kai a matsayin shaida ga waɗannan
قال حسبك الآن lokacin da na kai wannan ayar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun ka tsaya a iya nan فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان sai na waiga na ga idanuwansa suna hawaye متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أنس رضي الله عنه قال
an karɓo daga anas allah ya yarda da shi yana cewa
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط ya ce manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya yi wata huɗuba wacce ban taɓa jin irinta ba فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا sai yake cewa inda kun san abin da na sani to da kun yi dariya 'yar kaɗan kuma da kun yi kuka mai yawa
قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خميم sai sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam suka rufe fuskokinsu suna ruri
متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karbo daga abu huraira Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لا يلد النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع
duk mutumin da ya yi kuka saboda tsoron Allah ba zai shiga wuta ba har sai idan nono zai iya komawa cikin hantsa hantsa akuya ko kuma dabba
ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم
ƙurar yaƙin ɗaukaka kalmar Allah da kuma hayaƙin jahannama ba su haɗuwa a guri ɗaya.
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Tirmidhi da ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau kuma ingantacce.
وعنه رضي الله عنه قال An karɓo daga shi Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله mutum bakwai Allah yana yi musu inuwa a cikin inuwarsa ranar da ba wata inuwa sai inuwar shi.
إمام عادل Shugaba adali وشاب نشأ في عبادة الله تعالى da saurayin da ya taso a cikin bautar Allah ورجل قلبه معلق بالمساجد da kuma mutumin da zuciyarsa take rataye da masallatai
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه da mutane biyu waɗanda suka haɗu a kan soyayya saboda Allah kuma suka raba a kan haka.
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله Da kuma mutumin da mace mai daraja mai kyau ta kira shi amma sai ce yana jin tsoron Allah.
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه Da kuma mutumin da ya sadaka ya ɓoye ta ba wanda ya sani.
ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه da wanda ya tuna Allah yana shi kaɗai kuma yi hawaye.
متفق عليه Bukhari da Musulmi suka rawaito.
وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال An karɓo daga Abdullahi ɗan Shakir Allah ya yarda da shi ya ce,
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي Na je wajen manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi na same shi yana sallah.
ولجوفه أزيز كأزيز الر- كأزيز المرجل من البكاء
Sai na ji wata ƙara daga cikinsa tana fitowa kamar ƙarar tukunya idan tana kan wuta saboda kukan da yake hurawa.
حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح Turmuzi da Abu Dawud sun rawaito wannan hadisin da sanadi mai inganci.
وعن أنس رضي الله عنه قال An karɓo daga Anas Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه Maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce da Ubangiji ɗan Ka'ab Allah ya yarda da shi.
إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا Ya ce Allah ya umarce ni in karanta maka lam yakun allazina kafaru.
قال وسماني لك Ya ce kuma ya abaci sunana a wajenka قال نعم فبكى sai Ubangiji ɗan Ka'ab ya kuka.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعنه رضي الله عنه قال An karɓo daga Anas Allah ya yarda da shi yana cewa,
قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم Abubakar ya ce da Umar Allah ya yarda da shi bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها zo mu je wajen ummu Aiman mana mu ziyarce ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyartar ta falamman ta haina ilaiha bakat lokacin da muka je wajen ta sai ta kama kuka faƙala laha ma yubkik sai suka ce da ita me yasa kike kuka أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم yanzu baki san cewa abin da yake wajen Allah ya fi alkhairi ga manzon Allah ba ya da aminci Allah su tabbata a gare shi قالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء ta ce ba ina kuka ba ne saboda ban san haka ba ina kuka ne saboda wahayi ya yanke daga sama
فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها sai ta sa su kuka su ma sai suka ci gaba da yin kuka رواه مسلم musulun ne ya rawaito وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi dan umar allah ya yarda da shi yana cewa
لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه lokacin da ciwo ya tsanani ga annabi sallallahu alaihi wa sallam قيل له في الصلاة فقال sai aka ce ya manzan allah ya za a yi da sallah tun da gashi kana fama da rashin lafiya sai ya ce مروا أبا بكر فليصلي بالناس sai ya ce ku umarci abubakar ya yi sallah da mutane فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء sai na na aisha take cewa abubakar fa mutum ne mai sanyin zuciya idan ya karanta karatu a inda kake tsayawa kai sallah to kuka zai rinjaye shi قال مروه فليصلي sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa ku umarce shi ya yi sallah
وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت a wata ruwayar daga nana aisha Allah ya yarda da ita tana cewa
إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء idan abubakar ya tsaya a matsayinka to mutane ba za su iya jin karatu ba saboda kukan da zai dinga yi jina na aisha allah ya kara mata yarda متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أوف أن عبد الرحمن بن أوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما
an karɓo daga ibrahim ɗan abdurrahman bin auf yana cewa an taɓa zuwa wa da abdurrahman bin auf wato mahaifinsa kenan da abinci a lokacin yana azumi
فقال قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه
yake cewa an kashe musu abban umair kuma ya fi ni a wajen Allah amma ba a samu abin da za a yi masa likafani ba sai wani bargo wanda wannan bargon idan aka rufe kafafuwansa da bargon sai kansa ya bayyana idan kuma aka rufe kansa sai kafafuwansa su bayyana ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط mu kuma gashi an yalwata mana duniyar kamar yadda kuke gani أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا ko kuma ya ce an ba mu duniya abin da aka ba mu قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام ya ce ina tsoron kada ya zama kyawawan ayyukanmu ne aka gabato mana da su sannan ya ci gaba da yin kuka ya bar abincin ya kasa ci رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه an karɓo daga abu umama sudai bin ajlan albahili allah ya yarda da shi yana cewa
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين babu abin da ya fi soyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fiye da ɗigo biyu da kuma alamomi guda biyu
قطرة دموع من خشية الله ɗigon hawaye saboda tsoron Allah
وقطرة دم تهراق في سبيل الله da kuma ɗigon jinin da ake zubarwa saboda ɗaukaka kalmar Allah وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى amma alamomi guda biyu ma'ana tabbai guda biyu waɗanda Allah ya fi so to shine taban da aka samu a wajen yaƙin ɗaukaka kalmar Allah da kuma taban da aka samu saboda aikata wani abu da Allah maɗaukacin sarki ya wajabta.
رواه الترمذي وقال حديث حسن Turmuzi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne wanda yake mai kyau.
وفي الباب أحاديث كثيرة منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال Yake cewa a cikin wannan babun akwai hadisai da yawa daga ciki akwai hadisin Irbad bin Sariya Allah ya yarda da shi yana cewa وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala su tabbata a gare shi ya yi mana wani wa'azi wanda zukata suka raurawa kuma idanuwa suka zubar da hawaye
باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر saboda ƙwarewar lokaci insha Allah ta'ala za mu dakata a nan insha Allah ta'ala za mu ɗora a darasi na gaba kafin wannan lokacin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh